أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna cikin dai watan al-qism al-awwal fi ta'zim al-ali al-ala li qadri an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda muna cikin al-babu thalith al-babu thalith yana da fasulla da yawa to muna cikin alfasulul awwalu na albabu thalisu wanda ke bayani akan girma da alkadarin manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yanzu yana bayani akan girman nasaba ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam danganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
wa ila hadha ashara
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن كربو لك عبد الله بن عباس يدعى الله تبت قريش
لما خلق الله آدم أخبطني في صلبه لما خلق الله آدم أخبطني في صلبه لوكشن دا الله تبارك وتعالى هلتش النبي آدم سي سوكدني أشكين قسا في صلبه ناشكين قصة النبي آدم وجعلني في صلب نوح manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya sanya ni a tsatsan annabi Nuhu في السفينة fis safinati lokacin da yake a cikin jirgin ruwa lokacin da annabi Nuhu yake cikin jirgin ruwa sai ya zama ina cikin tsatsansa mhm ina cikin tsatsansa وقذف بي في النار في صلب إبراهيم wa qadhafa bi fi an-nar fi sulbi ibrahim sai ya jefa bi da ni fi an-nar a cikin wuta ina cikin tsatsan annabi Ibrahim ko da aka jefa annabi Ibrahim cikin wuta ina cikin tsatsansa mhm ثم لم يزل ينقلني في الأسفل ثم لم يزل سنة أبنجي تبارك وتعالى بغشي بينقلني ينا شراتا تا من الأصلاب الكريمة دقا تتا ما سجرما أقو نما هي في مي جرما هذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا فدر إيا ينسى مذا ما سجرماني كاكنين سمذا ما سجرماني إلى الأرحام الطاهرة زواج محي إنم إيا يماتا ما سأركي kaga nan kuma ya faɗi iyayensa mata su kuma sarki ne kaga a cikin a tsakanin waɗannan iyaye maza da mata Allah ya fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu girma masu tsarki ba wani mai kazanta tare da shi ko kadan ko kazantar jahiliya ba sa tare da ita eh balle kafirci
حتى أخرجني بين أبوي har Allah tabaraka wa ta'ala fitar da ni baina abawai tsakanin iyayen nan na guda biyu لم يلتقيا على سفاح قط uwa da uba ba su taɓa haɗuwa ba ala sifahin a bisa wata ƙazanta ta zina kaɗu da ɗai iyayena namiji da mace ba su taɓa haɗuwa kan wata watan ƙazanta ta zina ba da ɗai وإلى هذا أشار shine ruwan banza shine zina kenan wa ila za sharal abbas to zuwa wannan hadisi ne wanda abbas dan abdul muttalibi watan ya fi- ya- ya- ya- yake ishara ma'ana waka abbas dan abdul muttalibi tana ishara zuwa ga wannan hadisi wannan hadisi na abdullah ibn abbas watan ibn al-jawzi a cikin al-wafa bi ahwal al-mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kawo wannan hadisi imam suyudi ma ya kawo wannan hadisi Mm. to رضي الله عنه yadda Allah tabbata gare shi بقوله bi qaulihi da zancansa da yace أنت في الظلال وفي min qabliha ibtafa az-zilal wa fi mustawda'in haythu yukhsafu al-waraq ما فرد الظلال watan watan wannan waka al-imam at-tabarani ya rubuce ta al-imam at-tabarani ya rubuce ta kaga don haka wanda ke ganin waka ba komai bace to waɗanda suka ruwaito hadisan nan to suka ru- sun ruwaito kuma waka kuma wakan nan yadda duk ake gani watan sunna ce wannan waka ta yabon annabi sunna ce domin abin da ake cewa sunna abin da manzo Allah ya faɗi da bakinsa sai a ce zantukan annabi abinda ya aikata aka gani sai a ce ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka aikata a gaban shi bai hana bai tabbatar su ne ta'arira abubuwan da aka yi gaban annabi bai hana ba shi ma zama sunna shi ma zama sunna to waɗannan abubuwa to gaban annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi wannan waka hasali ma sai da aka roƙe shi Abbas dan uwan mahaifin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma sai da yin izini ga manzo Allah ce ya rasulullah ina son kai man izini in yi ma waka in yabe ka manzo Allah ce na yi maka izini kai man waka ya ammu ya baba kanin mahaifin shi ne yace kai man waka na yi ma izini kada Allah ya sa hakurin ka masu zube ma'ana kada Allah ya sa bakin ka ya mamuru kaga manzo Allah ya masa addu'a tun kan yi waƙan ma har ya ci gajiyar waka har an ba shi gajiyar waka gama abin da ya san kuma hasan da Abbasu ya koma ga Allah sama da shekara 80 kusan 90 amma haƙorin shi guda bai faɗi ba saboda addu'ar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam to saboda haka ne yake cewa wannan waka ta Abbasu tana ishara zuwa ga wancan hadisi na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam من قبلها دبت في الظلال وفي مستودع حيث يقصف الورق ثم هبت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا ألق بل نطفة تركب السفين وقاد الجم نصرا وأهله الغرق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا نبق حتى هتوى بيتك المهيمن من خند فأليا أتاتها النطق وأنت لما وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق
ونحن ونحن في ذلك في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق
يا بلدنا يا برد نار الخليل يا سببا لإسمة النار ويتهترق waƙatana da yawa ma dai gurgudu abin da ya kawo ne ce min qabliha tun gabanin wannan rayuwa ta duniya ya rasulullahi dibta kai dadi dibta kai kamshi dibta kai tsarki duk daba yana zuwa da ma'anona daba yayi tsarki daba yayi kamshi daba yayi dadin kai eh mai kyan hali to yace dibta ya rasulullahi kai kamshi kai dadi kai tsarki hizbilal lokacin da kake cikin inwaye na aljanna kana tsatson annabi adamu cikin aljanna fi zilalin alal ara'iki ba ke ina sifanta aljanna ba ce fi zilalin alal ara'iki to innan zilal inwan aljanna lokacin da kake cikin tsatson annabi adamu cikin inuwa aljanna to ibda kai dadi ya rasulullahi wa fi mustawda'in haythu yusafu alwaraq to wannan kana cikin tsatson annabi adamu kenan to haka ma fi mustawda'in haka lokacin da ka cira ta daga tsatsu annabi Adamu, annabi Adamu ya sadu da iyalin shi, ka cira ta daga tsatsu annabi Adamu ka shiga mahaifar sai da tuna hawa, shi ne mustauda, mustaƙarrun wa mustauda, haka alkur'ani ke faɗi, mustaƙar inda maniyin namiji yake a tsatson shi a bayan shi, nan inda yake, to shi ne mustaƙar. Mustauda kuma inda yake sauka. in an sadu da macen nan ne Allah tabaraka wa ta'ala zai kawwana halittar da to shine rahim shine mustauda kenan da yake cewa mustaqarrun wa mustauda to shine yace wa fi mustawda'in haka lokacin da kake cikin mustauda ma'ajiyan nan ta mahaifar sayyidatuna hawa yaushe haisu yukhsafu alwarq lokacin da suke kakkabo ganyaye suna rufe al'aurarsu wa dafiqa yaksifani alaihima min warqil janna ba ka alqur'ani ya fadi ba lokacin da suka ci itace da Allah ya kasu ci sai Allah ta'ala ya ce sai kawai tufafin su ya rika cirewa daga jikin su fa badlahuma sawatuhuma fa badlahuma sawatuhuma eh sai sai sai kawai tufafi sai ya fita sai wando ya fita sai a sai tsirara sai riga ta fita sai tsirara sai waɗafiƙa suna suka haɗu suna ganyo suna karyo ganyen aljanna suna rufe al'aura su da shi shine waɗafiƙa ya sifa ne alaihima min warqil janna to wannan halin ne sayyidina Abbasu ke karantawa manzo Allah na tsatson annabi Adamu da Hawwa'u lokacin da suke kakkabo ganye suna dudduka al'aurarsu kaga yayi daidai da ahbadani Allahu il ardi fi sulbi adam wa ya ka shi Muhammad Qadi Ali ya kawo wannan baitota ne dan su karanta cewa waɗannan baitota sun yi daidai da wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ahbadani Allahu il ardi fi sulbi adam fa qazafa bi fi sulbi nuh وجعلني في صلب نوح وقذفه في صلب إبراهيم ثم لم يزل الله تعالى نقلني من الأسلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة فشيني يتي حيث يخصف الورق لو كسين أكي ككبو غنياي أنا رفع الأوروري النبي آدم الهواء ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق ثم هبطت البلاد سنسيك سوكا البلاد كسا بلاد كسا كذا أهبطني الله إلى الأرض كده lafazin ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi shine Abbasu ya amfani da shi sai ce thumma habadata bilada la basharun anta ba kana mutum ba ko da ka sauko a ƙasa ba kana mutum ba wala mudghatun kuma ba kana tsoka ba cikin ciki an kawwana halittarka wala alaqu ba kuma kana gudan jini ba shine tana bal nutfatun kana cikin digon mani tarkabu safina kana hawan har ka kai kana hawan as-safina jirgin ruwa tare da annabi nuhu ma'ana kana cikin tsakon annabi nuhu wa qad aljama nasara alhali ko da kake a cikin wannan algarqu nutsewa dirmiyewa ta yi wa wato gunkin nasru da masu bautar gunkin duk ta musu lizzami ta makare su duka nutsewa ma'ana nutsawa a cikin ruwa ya halakar da masu bautar gumaka da kuma gumakan ya gusa da ya kuka da nasara ba su ne nan ba su ne wanda ake bauta ma din ya gusa da ya kuka da nasara to nasara din wannan shine yake magana wannan gunkin da nasaru wa ahlahu da masu bautar shi duka durnuyewa a ruwa ta cin musu tun kalu don haka yake cewa faj'alani fi sulbi nuhin an gane faj'alni fi sulbinu tunqalu min salibin ila rahimin idza madha alamun bada dabaku tunqalu ana ciratar da kai min salibin daga tsatso min sulbi kenan daga tsatson ila rahimin zuwa tsatson mahaifi namiji ila rahimin zuwa ga mahaifiyar ya mace idza madha alamu in wannan alam ya gushe bada dabaku sai wata jama'a kuma sai ta bayyana za ka ce walam ya zalillahu ta'ala yankuluni min al-aslabil karima ila al-arham al-tahira kaga ila al-aslabil karima ila min al-aslabil karima ila al-arham al-tahira shine ma'anar tunqalu min salibin ila rahim idza ma da alamu bada'u hatta hatawa baytuka al-muhaymin min khindifa al-ya'a tahta hannu hatta haddai baituka watan ɗaukakarka likafarka darajarka ya rasulullahi almuhaiminu wadda take kowa ya ganta kurukuru darajar manzon Allah ba koyi suke ba kafin rana bayyana da aka yi ce hatta haddai baituka darajarka almuhaiminu wadda take mabayyaniya kowa ya ganta kurukuru ihtawa ta tarar da aliya a wata irin ɗaukaka min shindifa yace daga daga kakakka kakan laraba ita ce hindifu kakan larabawa ake ce hindifu ta hata hannu ɗaku wadda wannan daraja wata irin ɗamara ta hata ha tana ƙarƙashinta ɗamara ta hata ha tana ƙarƙashin wannan ɗaukaka da wannan darajar wa anta lamma wulita sharaqatil ardu ضاءت بنورك الأفق wa anta ya rasulullahi lamma wulita lokacin da aka haife ka ashraqatil ardu kasa ta yi haske kaga ga maulidin annabi dai ana masa ana masa maulidin sa da kansa a gaban shi sayyidina abbas kanin mahaifin shi yana mishi maulidin shi na ayya rasulullahi lamma wulita lokacin da aka haife ka ashraqatil ardu kaga har annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana zaune ana karanta mishi yaya aka haife shi me ya bayyana a lokacin haihuwar shi na irhasati na abubuwan mamakai waɗanda za su nuna girma da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine ake wajen maulidi to wannan abin da ake karanta wajen maulidi an karanta gaba annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba bai hana ba za ka duk waɗannan abubuwa sai dai kiyayya kawai eh sai dai kiyayya kawai amma ba wani abu ne wanda bai da asali ba ko bai da tushe yana da asali yana da tushe a zauna yanzu a ce a zauna ai bayani kan darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin mamakai wanda zai shaukantar da masoya ya ƙara sa musu sanin girman annabi cikin zuciya ya ƙara watan fisgarsu zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala sallam ya ƙara sa musu koyi da annabi sallallahu ta'ala sallam da riko da shi yanzu a ce wani abu bai da kyau ya ce a sai dai ƙiyayya kawai ƙiyayya ce kaɗai za ta labzanta ma wannan abun cewa bai da kyau haka sai na ba su ce ya rasulullahi lamma wulita lokacin da aka haife ka ashraqat al-ardu qasa kaf gaba ɗaya ta haske binu wada'at bi nurika al-ufuq kuma ta dada haske dai binurika da haskenka al'ufuku dukkan sasanni za a sun yi haske binurika da haskenka ya rasulullah duk sasanni duk inda aka diba haske ne ya gane ko ina makka kai daga makka hasken na haskawa hasham hasham ta kilomita dubu kamar daga nan zuwa wuce Legas ana hango gidan dajin Legas. daga nan radda aka fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za binurika al-ufuq فنحن في ذلك الضياع فنحن مو إن جي سيدنا عباس في ذلك الضياع منا cikin wannan hasken kowa na cikin wannan hasken wa fi nuri kuma muna cikin wannan hasken dai wa sublir rashadi naftariku an ce haske wanda yake fari fat da wanda yake mai surkin jajaja shi ne ke da bambanci da haka kamar irin kwatankwacin hasken wata da hasken rana da haka nuru da diya'u yake da bambanci amma duk haske ne ai kowanne haske ne wannan fari fat yake wannan kuma jaji da ko a ko a fitilu za ka ga akwai haka akwai haske mai ja kamar yanzu wannan golaf ai kaga hasken shi fari ne to akwai wanda hasken shi kuma ja ne kuma duk haske yake bawa in ka ta irin security light din da ake sa a titi akwai wanda hasken shi ja ne akwai wanda hasken shi fari ne tas to haka ya ce muna cikin wa'annan sake-sake wasu da rashadi na fitar muna keta ta farkon nan na shirya ya bar da naran khalili ya sababa da ismatin na riwaya ta tariku ita ya bar da ya wanda shi ne sanyin wuta annabi ibrahim sai na abbas ke ce manzo Allah ya bar da naran khalili shi ne wanda ya sanyaya wato wuta annabi ibrahim bar da naran khalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya sababan ya tafarki wanda shine ma'ana nar khali ya sababan ismatin nari ya wanda shine dalili na kiyaye wannan na wuta ba ta kona annabi Ibrahim ba manzo Allah ne yana cikin tsatson annabi watan Ibrahim don haka sai ya zamo dalilin kashewa wannan wuta bice wannan wuta sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim waya takhtariqu alhali kuma an tabbatar da wato ita wuta tana kuna amma kuma wannan wuta ta annabi ibrahim sai ta zamo watan bardan wa salaman ala ibrahim don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shine dalilin wannan
وروى عنه
wannan hadisi mashhuri ne abu zarrin da waninsa sun fitar da shi imam ahmad ya sun ruwace shi imam ahmad ya fitar da shi a musnadinsa bazzaru ma ya fitar da shi imam al-baihaqi ya fitar da shi dukkan sun fitar da shi daga abdullahi ibn umar dabarani da abu nu'aymin a dalailun nubuwa sun fitar da shi ta kai ibnu abbas imam ahmad da bazzaru da ibnu abi shayba a musannad dinsa da baihaqi a dalailun nubuwa sun ruwaita har wayo ta kan abu hurairah bukhari da muslim sun fitar da shi ta hadisin jabir bin abdullah al-ansari kaga duk dai littattafan hadisi waɗanda suka rawaito wannan hadisi ta tawa- ta ta sahabbai Mm. sun fitar da shi fakhrajuhu an jama'atin min as-sahaba eh, baina riwayatihim mughayira Mm. akwai riwayoyi masu su sabawa alafuzza da yawa amma bukhari da muslim sun rawaito wannan sannan آه، إمام أحمد ده بزار ده ابن أبي شيبة ده بيهقي ده طبراني ده أبو نعيم ده بزار ده إمام أحمد ده سر يتولى إيه؟ أمم. أمم. Eh, duka lafuzza ne bambanta ne bambanci lafazi ne akwai ma a baɗin yallahu ilal ardi fi sulbi adam wa ja'alani fi sulbi nuhin wa qazafa bi fi sulbi ibrahim kaga saba da wani thumma lam yazal allah ta'ala yanquluni min al aslab al karima ila al arham al tahira musaffan muhazzaban musaffan muhazzaban la tatashabu shubatan illa kuntu fi kharin nan kuma yace hatta akhrajani bayna abawayya lam yaltaqiya ala sifrahin qaddu na me na cewa ilal aslabil karima a'a duk malamai sun tabbatar da karima yadda ka san shi mai girma annabi ne ya faɗi cewa masu girma ne don haka iya annabi masu girma ne manzo Allah ne ya faɗi masu girma ne da haka iya annabi masu girma ne manzo Allah ne ya ce masu tsarki ne don haka masu tsarki ne da haka ba za a aje magana annabi ba a ɗauki magana wani eh manzo Allah ya ce masu girma ne masu tsarki ne to wa za a saurari magana shi eh